فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم to qala Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yace subhanahu wa ta'ala wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina duk wakacin da wanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo a gare ka faqul abinda zaka faɗa gare su ka ce musu salamun alaikum ku kam kubuta ta tabbata gare ku ala kulli halin kun yi imani da ayoyin Allah to kam za ku samu kubuta wannan aya aya ce muhimmiya shi yasa sai dai abul hasan shazali ɗaya daga cikin gaggan waliyai da aka samu a wannan al'ummar ya buɗe hizbinsa alhizbul kabir da ita wanda kuma wannan hizbin ma yana cikin wuridan ɗarikan mutijaniya wuridan da ake bayarwa ga ɗaiɗaiwar mutane ba to ba wuridai na gaba ɗaya ba alhizbul kabir nasa ya buɗe shi ne da wannan aya saboda abin da take nunawa cewa duk sanda dai wanda yake mummuni ya juyo ya dawo to a karɓe shi in Allah ya faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallama in wanda suka yi imani da mu suka zo ma to ka karɓe su ka ce ku kam kun sabu kubuta to ballantana kuma in bawa ya je wajen Allah yana mummuni shi yasa bawa wanda ya je wajen Allah yana mummuni ai zai samu karɓuwa zai samu karbuwa laifin a ce bawa ya mayar mai da hankalinsa ko mai da lamarinsa ga Allah amma matukar ya mai da lamarinsa ga Allah to ko zai samu karbuwa in kaga bai samu karbuwa ba to shine bai gaskanta mai da lamarin ga Allah ba a'a ya mayar ne da hange-hange na daban ba wai ya mayar bane sadiqan mukhlisan amma matukar ya mayar sadiqan mukhlisan to da akan abin da yake da shi na laifi ba makawa zai samu karbuwa Allah subhanahu wata'ala ba abin da ke farin ciki ba abin da Allah yake farin ciki da shi irin a ce bawansa mumini ya dawo gare shi duk laifin da zaka yi in kai ka dawo ga Allah to sai Allah ya farin ciki da da dawowarka lallahu afrahu bi tawbati abdihi mumin min ahadikum rallat anhu rahilatuhu fil falati Allah ya fi munna da dawowar bawansa mumini gare shi fiye da ɗayan ku da ya rasa abin hawansa a ƙungurmin jeji wanda abin hawan tare da abincinsa da komai nasa ya tabbatar in ba wannan abin hawan ba zai iya komawa gida ba ba wannan abin hawan ba shi da abinci to in abin hawan nan ya bata sai kuma ya gani to irin munnar da zai cewa yanzu kam rayuwa sabuwa ta dawo gare shi ya samu mafita to munnar da Allah farin cikin da Allah yake yi idan bawa ya tuba ya koma gare shi to ya fi wannan ya farin cikin wannan bawan karfi lalle kam idan waɗanda suka imani da ayoyin suka zo gare ka rasulullah ka ce ku kam kun samu kukuta amince tabbata gare ku salamun din mubtada ne an yi mubtada da kira saboda du'a'i du'a'i yana cikin dalilan da suka sa mubtada ya zo ni kira ka taba rabbukum ala nafsihi rahama ubangiji ya hukunta rahama ga kansa ya hukunta cewa lalle zai yi rahama me ma'anar rahama tasa annahu lamarin da sha'anin ai sha'ana ai lamarin da sha'anin wa fi qira'atin wato shi qira'arsa innahu su masu rubutawa ko masu bugawar haƙƙin su ne a ce in za su rubuta wanda duk yake rubuta tafsirin qur'ani dan tare da nassin qur'anin a ciki to haƙƙinsa ne ya zamo ya ringa bin ƙira'ar shi mai tafsir ba wai ya bi ƙira'arsa ba ya bi ƙira'ar shi mai tafsir shi kenan ya bi ƙira'ar mai tafsirin ta yi mai tafsirin daga baya zai bayani akwai wata ƙira'a kama a nan kaga jalalai ne ana bayani cewa a wata ƙira'a inda akwai ƙira'a sabiya a wajen za su yi bayani ko kamar rashu abla dan fodo a riya utawili amma a kifatu rafa sudan da man ya faɗa kawai ruwayewar shi zai kawo ba zai ɗaya tsaya bayanin cewa wata ruwaya ko wata kira ga yadda take ba amma dai haƙƙi in za a buga tafsiri na ƙur'ani to wajen rubuta nassin ƙur'ani ai amfani da kira'ar da shi mai yin tafsirin ya amfani da ita ba a ce za a kawo masa wata ba ko da ita wannan din a kanta ake ko ta fi shura a'a a yi amfani da shi wadda a kanta ne ya gina tafsiri ya za kama nan kaga su sun rubuta alhamdul annan da fata alhali shi ya bayyana a gaba cewa shi fa ƙira'arsa yana duban ƙira'a wato a tafsirin nasa yana dubo ƙira'ar da take bisa kassara innahu man amila sannan ya ce wa fi ƙira'atin a wata ƙira'ar bilfati wato in an ce innahu to a sannan inna ɗin jumla ce mustanafa jumla ce mustanafa ba badali ba ce ba tafsiri ba ga rahamata in ko an ce annahu yadda yake a wata kira'ar kenan to a sannan ya zamo badali ne ko ko tafsiri ne an kawo tafsiri ne gare ko badalin ne ma a ce badalin ne ma kuma fita badalun minan rahama ya zama badali ne daga rahama shine sai a yi fata ga alhamzar amin mun amila min kusuwa wanda diye wani aiki mummuna a cikin ku bi jahalatin a bisa rashin sani abinda ake nufi da rashin sanin anan ba wai bai san cewa aikin nan mummuna bane amma rashin sanin Allah wanda duk yake tare da sanin Allah ai ba zai saba wa Allah ai idan bawa zai saba wa Allah to ko ya san Allah a sannan sai an dauke masa sanin Allah shi yasa yazo a hadisi la zani hina zani wa huwa mu'min wala yashrabu shurba hamra hina yashrabuha wa huwa mu'min matakar bawa yana tare da sanin Allah to ba zai saba wa Allah ba in an nufi sai ya saba wa Allah to sai a zare sanin Allah a sannan ya zamo ya aikata sabon yana marashin sani da Allah domin duk wanda ya san Allah ai ba zai za ka ga mai hankali dan Allah ya fito a tsakiyar titi ya kwance wando ya yi tsoro ya yi kashi ai ba za ta yi ba a da gani an san ba lafiya da gani an san ba lafiya to ai saba wa Allah kamar haka ne hamma ya fi muni da haka tunda dai Allah nan yana tare da kai koyaushe masu wucewa ta yi san ka ba amma Allah ya san ka kuma yana ganin ka amma za ka ji kunyar masu wucewa wanda mutane ne mutane ne ma mahalukai kamar ka to ai Allah kana kenan Allahu a haƙo an yusta haya minu amma ɗauke sanin daga bawa shi yake sawa ya manta da cewa ai Allah ma yana ganin sa cewa wanda ya aikata mummuna a cikin ku bisa rashin sani har suka kama san da ya aikata sun mata ba amma kuma ya dawo ya tuba raja'a ya daina aikata mummunan nan ya tuba da sharuɗan tuba da ake faɗa tuba an faɗa sharuɗan guda uku ne in ya zamo saɓawa Allah akai in kuma an taɓa haƙƙin mahaluki ne to sharuɗan tuba guda huɗu ne sai sun samu sannan tuban yake zamowa tuba shine annadamu alama fa wani yatu Allah ya ƙone ila zan min fi ma bi jalai min umrihi wa an yi tukal masu tafi sa'ata wa'annan sharuɗa kuma haƙƙin mutum ne ya zamo ya mayar wa da mai haƙƙi haƙƙinsa matuƙar da yana da iko a kai sannan ne duban nasa zai inganta sannan ita wani bada bayan ya yi aiki anu daga aikin nasa mummuna wa aslaha ya aikata aiki wa aslaha amalahu ya gyara aikinsa fa inna allaha fa innahu fa innahu fa innahu ayyuka ubangiji ayyallaha ai shi Allah subhanahu wata'ala gafuru mai yawan gafara ne zai gafarta masa duk laifukan nasa bari ma karshen ta in tuban nasa ya zamo na gaskiya ne duk abin da ya mummuna sai a musanya masa ya koma hasana fa ulai ka yubdulullahu sayyi'atihim hasanatin rahim mai jin gai ne bihi da shi wato wa fihi isharar wannan ya kunshi nuni ila annal mu'mina zuwa cewa shi mu'mini zunubi baya afkuwa daga gare shi sai ko a halin rashin saninsa da Allah da rafkanarsa wanda kuma duk wanda ya rafkana daga Allah to a hakika a wajen masana Allah sai su ce a sannan kamar yayi riddan dan abin da ake bukata daga bawa ya korar da duban Allah a dukkan lamarinsa a dukkan halinsa a koyaushe nasa shi yasa mafaɗinsu yake cewa إذا كنت في وقت أن الحق غافلا فأنت به في الكفر لكن بسوفين matuƙar za a same ka ko da a gwagwadon ƙifta ido ne ka rafkana daga Allah to ka tabbata a sannan ka fita daga imani ne ka shiga kafirci amma fita taka a boye ba a zahiri ba wajen masana Allah za su yi da cewa irin wannan kamar rinda ce ta zo daga gare ka don ko wajibin bawa koyaushe riga duro Allah tunda komai nasa na ga Allah subhanahu wa ta'ala yanda matsalan wanda yake rike da mota ko yake rike da jirgin sama koyaushe me yayi a gabansa ba ina jirgin yake ba ina zai yi yaushe zai yi to shi ma wannan an ba shi ruko ne amma rukon ba jirgin sama ko ba mota ba kansa kansa aka ce ya duba saboda koyaushe makomarsa inda ya dosa Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya rayu ko yaushe Allah yake dubowa shine komawarsa ga Allah ta ko mai sauki ta ko mai daɗi gare shi amma wanda yake mai yawan rafkana wani lokacin ma ya manta da magana komawarsa ga Allah to kuma wannan shine komawarsa ga Allah take zamowa mai tsanani nasullaha fa nasiyahu wala takunu kallazina nasullaha fa ansihum anfusahum ya zama yaushe bayi a ta kokari a ta tuna Allah ya zama a ta tuna Allah a ta tuna Allah a dukkan lamari Allah nan aka musa kuma komai na ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wani abu na bawa da ba ga Allah yake ba kuma ba bawa ba shi da wata madosa in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wa fi qira'atin wata qira'a fa annahu ay fal magfiratu lahu an faɗa dai daman ita inna in ta zo a jawabin sharadi to akwai fuska biyu in ta zo bayan fa'ul jazai yanda ibnu malik yake faɗa ba'da idza fuja'atin aw qasami la lama ba'da hudu wajhaini min ma tibu fal jaza wa za ya dari fi nahwi khairul qawli inni ahmad wannan ma atibu fal jaza kenan irin wannan yana da dama a qur'ani ko kamar a suratul nuh am suratul jinn wa man yati allaha wa rasulahu to dangane da larabci a iya cewa fa inna lahu nar jahannama ko kuma a ce fa anna lahu ko na suratu tawbati da zai zo alami alamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu ko fa inna lahu nar jahannama duk dangane da larabci tunda inna ta zo bayan fa'ul jaza'i akwai damar a faɗe ta da fuska biyu ko da kasar alhamza ko da fata alhamza wata zalika wato an faɗa da kasra to ya zama a tawilin mufradi shine masul yace fal magfiratu lahu gafara sai ta zamo gare shi to wannan ayar da aka faɗa bata keɓance fukara mumini da suke tare da manzo ba a bari ta zage zatta ga duk mai laifi da ya duba duk mai laifi wanda yake mummuni amma yana laifi amma ya duba wannan aya ta zage zata yana komawa ga Allah za a ce salamun alaikum ka taba rabbukum ala nafsihi rahmatan saboda zamowa albishirta albishir ɗinta ya haɗa kowa kowa ba in dai mummuni ne to an masa ane masa wannan albishir matukar zai koma ga Allah to ul salamun alaikum shi yasa abul hasan shazali ya bude hizbin sa babba da ita allama innaka ta'lamu anni bil jahalati rasul to وكذلك وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين irin yadda muke ta wannan bayani domin dai a gane a gano ina gaskiya take a gano ina ne ba gaskiya ba haka nan koyaushe muke tsayawa mai ta bayanin ayoyi daban-daban na ƙur'ani kama bayyana ma zukira irin yadda muka bayyana abin da muka aka ambata nufassiru layati muke bayanin ayoyi alƙur'ana muke bayanin ƙur'ani li yazhara al me yasa ake bayanin ƙur'anin nan dan gaskiya ta fito fili fa yu'mala bihi masu aiki da gaskiyar su za su yi aiki da gaskiyar Allah bai bar bayi a cikin duhu ba halaka fahada ya yi halitta kuma ya yi shirya ya nuna ya za a yi a samu tsira wani sassabi na sabirin mujrimi don kuma ta farkin waɗanda suke mabannata ta fito fili kowa ya gane cewa wannan hanya fa ba daidai bace fatushtanar in ya so a nisance ta wa fi wato bitata ne akwai kuma kira'ar wal yastabina وفي ورابي فوقانية ونسبه سبيلا أكو كما قراءة ولتستبين سبيلا يا ذا أصلا فائل تستبين دم منزوني صلى الله عليه وسلم دان كغانو قراءة دي دشية تفاء كي سبيلو شيني فائل تستبين شي استبانا يكن زو لازمي يكن زو متعدي bisa kira'ar wani tasabi na sabilul mujrimina to istabana ya zo lazimi kenan bai da makuri domin hanyar a mabannata ta fito istabala yakan zo da shi da mujarradi daya istabala awan istabala yakan zo da shi da mujarradi daya kama anan da istabana da bana a ce duk ma'anar su daya haka nan kuma awan istabala yakan zo muta'addi kamar a nan istaba wali tastabina sabilal mujrimin bisa kira wanda suka karanta wali tastabina sabilal mujrimin sannan istabana ya zo da asalin ma'anarta tunda istabana yana zuwa ne dan dalabu ko litahawul ko sauran abin da aka ambata ko yana cikin hanyoyin da ake bi ma a mai da fi'ili lazimi ya koma mutane ko shi yasa nan dai akwai kira'o'i guda uku to
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wannan ana faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam amma dukkan mummuni an zantar da shi da wannan dan wani ya zo ba yana kokarin ya ma shigo shigo ba zurfi kamar abin da kake kansa na gaskiya dan wata manufa ta sa to abin da ake nema daga gare ka ka faɗa masa kaulan wahala ka faɗa masa da baki ko kuma ka aikata abin da zai nuna masa cewa kai faga akan abin da kake ce ne da su haƙiƙa ne an hane ni daga a ce in bauta wa abin da ku kuke bauta wa ba Allah ba ni ibada ta ga Allah ne mummuni ibada su koyaushe ga Allah ne wanda duk yake ya bauta wa wani Allah to ai ya fita daga musulunci ai musulmi koyaushe iyaka na abu iyaka na Allah kadai yake bautawa ni kam an hane daga bautawa abin da kuke bautawa ba Allah ba qul ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la attabi'u ahwa ba yanda za a yi in bisa zuciya ni kam ba yanda za a yi in bisa zuciya ku duk abin da kuke yi bin san zuciya ne ba akan hujja kuke ba fi ibadatiya a wajen bautawa gumakan wato na hani rabbi ubangiji na ya hane ni bi wasitati dalilil aqli was sami'i ta wasu da dalili wanda ake kaiwa ga gano shi ta fuskar hankali da kuma wasu da dalili wanda shi karbowa ake lidilalat kullum min ma don kowanne daga cikin su yana shiryarwa bisa cewa Allah makaɗaici ne ba shi da abokin tarayya kuma kowanne daga cikin su dalili akali da dalili sami ya shiryar cewa Allah ya santu da dukkan cika duk wata tawaya ta koru a haƙƙin Allah ta baraka wa ta'ala qul ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la attabi'u hawakum ba inda za a bi san zuciyar ku kadara dan tu'iza in har zan yadda in bi san zuciyar ta ku to ni din ma ku sai zama na bace kenan sai zama na bace wanda ko bace wa haƙƙin manzo abu ne mustahili domin masumi ne dukkan annabawa na Allah da manzanninsa masu ne al-anbiya ukuluhum zu ismati duka annabawan Allah ma'asumai ne ba idan ne haka aiko sai zama na bace ba ma ana min al-muhtadi ba sai zama kenan ba na cikin waɗanda suka shirye ni in ta ba ba in har na bi son zuciyar ta yasa wannan tsawatarwa ce kada wani mai wasu tsare-tsare tsare-tsaren da yake duk an gina bisa son zuciya ya gaba tsarawa ya kawo ma kana musulmi kana bisa shirya daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka abin da yake ka tabbatar Allah ne ya faɗa amma ka saki wannan ka koma ga wancan ayin aka yi haka an yi babban bacewa an yi babban bacewa ga abin da yake bisa dahir ka tabbatar yadda shi yake faɗa ne ta basirri azwalin nabiyyi mutabi alimin hadihi wal mudasat falala فتغنيك عن دستور كرد وحالد وتغنيك عن لين يروم يروم وحالد musulmi ɗan uwa musulmi ka tsaya ka yi riko da tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam kana mai bin duk wani tafarki nasa duk wani tsari nasa duk wani abu da za a kawo mana daga baya ka kauce ka kauce dan in ka tsarin manzo ka bi abinda manzo Allah ya zo da shi ya wadatar da kai daga duk tsarin wani mai tsari ya wadatar da kai daga tsarin john kennedy ko lenin ko napoleon kowa kowa kowa duk wannan tsare-tsaren nasu duk yadda suka yi musu fenti duk ƙarya ne don ƙarya ne tunda ba aike aka yi musu ba manzo Allah ko Allah ne ya masa aiki eh fa ma lam yunun aw laninu wa markasun bi muhan ilayhi mahalli anka abala kai duk wata kalla daga gare ka dan uwa wa ma ana minal mutadin zai zama ba na cikin masu shirya kulin ne ala bayyanatin قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ko tare da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ala bayyana min rabbi hakika ni ina bisa hujja daga wajen ubangiji na Allah ya yi min bayani ya dora ni bisa hujja wa karkan zafin bi alhali ko dinnan hujjar da ni nake kanta kun karyata ni qur'ani nake kai shine babban hujja ta ko ko kun kiyarda ma da qur'ani ko kun karyata da ubangiji haisu ashraftu dan kuna tarar da wani da Allah ma indi ma tastajilu da ni ko yaushe in an muku magana cewa ku bar tarar da wani da Allah ku bar saba wa Allah dan kada Allah ya sauka muku da azaba ba maganar da za a ji ta fito daga bakin ku sai cewa to aka muku azabar ma a yanzu to ku gane azaban nan da kuke cewa a kawo muku yanzu yanzu ba a hannu na take ba min al'abin da kuke gaggawar a kawo muku da daga azaba in al-hukmu illa lillah hukunci kan bai kasance ba sai ga Allah Allah ne zai hukunta yaushe ne zai saukar muku da azaba fi zalika a game da saukar muku da azaban wa gairihi da baki ɗayan lamurra duk wani lamari ma na ga Allah tabaraka wa ta'ala sai sanda Allah ya nufi bayyana lamari sannan yake bayyana ya kussul haɓɓa ubangiji shi wato shi ra'ar mufassir a nan din ma ne ya garil haka akwai qira'a sabiya ya garil haka da radi da ya araba ya rada ubangiji yana yin hukunci hukuncin da yake gaskiya kowa ya rufasilin duk masu hukunci ba kamar Allah Allah subhanahu wata'ala shine mafificin masu yin hukunci wa fi qira'ati a wata qira'ar wadda ita ma sabiya ce ruwayarwarsu akan ta take ya kussul haqqa ay yaqulu ubangiji yana faɗar magana wadda take gaskiya in dai san gaskiya kake to ba inda zaka ji gaskiya irin ka koma ga maganar Allah tabaraka wa ta'ala maganar Allah ita ce karshe a wajen zamowa gaskiya wa huwa khairul fasili قل لو أن عندي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم قل لهم بالظالمين شيء da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wanda ne ma su sami da ni da a ce azaba da da kuke cewa a yi gaggawa kawo muku kuke nema a gaggauta kawo muku ita a hannuna take da ku da lamurai ne wani da an yi ta nan take an gama tsakanin ni da ku ba za ku sake cewa ma a kawo azaba ba nan take zan kawo a ga bayan da an ajjala hu da ku gaggauta azabar gare ku wa sariha dan ku huta daga irin wannan izgili da kuke yi a gare ni walakin na hu inda Allah sai dai azabar na wajen Allah yana saukar da ita ne yanda wakacin da ya nufa yanda ya nufa ku wato abin da yasa Allah yake jinkirtawa saboda ya bayyana cewa shi ne hakuri yana cin sunayen Allah ko cin sunan Allah al-halim as-sabur to dan a nuna haka ga bayi shi yasa sai ai ta saba wa Allah ai ta saba wa Allah amma Allah ya gali walau yu'adhillahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da a ce Allah zai rigi mutane da irin ayyukan da suke yi ai da nan take ba za a bar wani motsi a- ba ba za a bar wani mai motsi ba a bayan ƙasa da sai a waye gari ba wani mai motsi duk mai rai an ɗauke saboda irin laifukan da mutane suke aikatawa walakin yuhum ila ajalin musamman Allah yana jinkirta musu ne zuwa ajali abin ambato akwai lokacin da ya nufi kawo musu azaba duk ɓannar da za su yi ba za su sa Allah ya kawo musu azabar ba in lokacin ne ba sai za ja ajaluhum fa inna laka na bi badihi basira in ajalin sai ya zo to Allah na ganin bayan sai ta za a cika ayan ma da gargaɗe to amma sai aka cika ta da sassautawa fa inna laka na bi ibadihi basira ko ah, wa- wato bi an kwajila wulakum asari lakin na mu'in da Allah ina wajen Allah ne shine eh, wa inna ma tahiru abin da yasa ake wa- ko wata kaduru yadda za a kaddara Allahu alam da wakati kubatin zalim Allah ya san wakacin da zai azaba ga azzalimai shine wallahu alam bi zalim Allah shi ya san azzalimai ba tabi aiki ko yaushe ne zai musu azaba bala yastajilu zalim kada su nemi gaggauta sauka musu da azaba fa innahu la yuhibbu dan ba makawa azaban nan sai ta sauka musu matuƙar ba su kuma ba duk ƙare su da aka yi ba wai don harafka na bane ana saurara musu ne wala ta su ganin laha gafilan amma ya amalu zalimu inna ma yuwahhiruhum li yawmin tashassu fihi lafsa mawdi'ina muqni'i ru'usi la yartaddu ilayhim qalbu wafidatum hawa wa inna ma ta'iru jinkirta azabar gare su saboda Allah mai hakuri ne yana musu hakuri in ba dan hakurin Allah ba da ba wanda zai rage a duniyar ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da a ce ubangiji wanda yake shine gaskiya zai bi son zuciyarsu da an waye gari sannan da kasai duk sun dace da ma baki ɗayan halittar da suke cikinsu a waye gari ba ɗaya daga ciki abu ne mummuna a yi fatiful a gaba wato ƙaunu ba'aril amati ko faminal ƙabihi ƙaunu ba'aril amati faɗin sashen amawa yana daga abu wanda yake mummuna da suke cewa wai hilmun lahi fatiful akaba wai hakurin Allah ya kai ashe ya kona zuka zuɗin hanta a'a ba haka abin yake ba hakurin nasa ba na ya manta ba ne ai zuwa ajali ne idan ka ce abinda ayan nan take nunawa mufawwaran lahu cewa da lamarin an fawwara shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin saukar musu da azaba da ya gaggauta saukar musu da azabar in ya so ya huta daga gare su amma kuma sai gashi ya zo a hadisi cewa akwai sanda aka yi wa manzo matayin da azabar za a yi in yana so amma ya ce a a a kyale kamar sanda ya dawo daga da'ifa kaga sannan mala'ikan ruwan wasu ne ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce ni yanda duk kace a ga mutanen nan ayi in ka ce a daga duwatsun nan da ke kewayen maka a sako musu a kazan daga yanzu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a kyale su dai ta yi su imani nan gaba amma wannan aya ko ita take nuna cewa ashe da manzo zai samu dama ainihin take za a yi ta a gaba to ya za a yi a haɗa tsakanin ruwayoyin guda biyu na zahiri sai a ga kamar akwai ta'aru shi ne wa muka rama wa rada abin kutawar abin da ya zo min ijani malaki jibali daga cewa mala'ikan duwar wasu mala'ikan da yake abin a hannunsa aka hore duwar wasu ya zo ga manzo yana neman shawararsa cewa ya rufe su da duwar wasu guda biyu manya da ke gefen makka amma kuma manzan Allah ya yadda ya ce a kyale manzan Allah ya ce ina sa ran wanda zai imani da Allah ya zama ya fito daga zuriyarsa alhudu an ya haruta min zuriyati man yu'minu billah fa salat janabi ya zama an samu mu'arara tsakanin abinda ayan nan take nunawa da ire-irenta da kuma abinda irin waɗannan hadisan suke nunawa to amsa da za a baka abin da ya zo a cikin ayar bin nazari lafi da shirya duba ga asalin mutum ta shi mutum a ɗabi'arsa mai saurin kulewa yanzu nan in za ka ɓata wa mutum ka iya kule shi yadda nan ya kule ka kai domin mutum a matsayinsa na mutum yana ta'assuri da cutarwa ko amfani da ka kawo masa abin da zai dame shi ko zai cuce shi yanzu nan zai kule ka da ka kawo masa kuma abin da zai amfane shi yanzu nan zai maraba da kai ya halkarfe ka hannu biyu shi ko abin da ya zo a hadisin dan wata rahama ce daga wajen Allah da ubangiji ya saukar da ita ya sanya ta ga manzo shi yasa sanda manzo Allah yake faɗar wannan kamar an ɗauke siffarsa bashariya ce an kawo masa siffar nan ta rahama wadda Allah ya sa gare shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi yasa Allah ya ji kansu da wannan wani yi tabaraka wa ta'ala ya ce ya fi ma rahmatin min Allah ya lanta lam ai dan wata rahama ce ta musamman da Allah ya sanya gare ka shi yasa har kake tausasawa gare su shi yasa a sha nan din ma dai lamarin ya koma ga Allah wannan rahama da Allah ya kawo ga manzo ita ta sa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kyali ka a sauka musu da azabar yanzu yanzu fata dabbar ka lura da wannan ka lura da wannan وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده تعالى مفاتيح الغيب لما بين سبحانه لأن بين سبحانه وتعالى بين أولا نفرق أنه منفرد بإيجاد كل شيء cewa shi kaɗai shi ke samar da komai ba wani abu ko menene da za ka ce ga wani mai samar da shi ba Allah ba komai Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi ke saba da shi hayran kana aw sharra abinda ake so ne ko abinda ba a so to bayyana liqauli idan ya ce innal hukmu lillahi innal hukmu illa lillah ai hukunci gaba daya ba ga wani bane na Allah ne to bayyana saniyar sai Allah ya dawo kuma ya bayyana a mara ta biyu annahu munfaridun bi ilmil ghaib cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kadaita da sanin abin da yake gaibi da abin da yake gaibi in ka ga wani ya sani to sai dai Allah ya sanar da shi kowa ne in Allah bai sanar da bawa gaibi ba to ba yadda za a yi ya sani shi yasa sanin Allah ga gaibinsa sani ne wanda yake zati amma sanin wani Allah ga abin da yake gaibi wani Allah ta yi Allah ya sanar da shi gaibi ta yi a ce ya san gaibi to amma shi sanin nasa iktisabi ne ma'ana Allah ne ya bashi sanin ayya sani in Allah bai bashi sanin ba ba zai sani ba amma shi Allah ba za ta yi a ce ga wani gaibi ma da bai sani ba ya la innahu bi kulli shay'in muhit bi qawlihi ya bayyana haka da yake ba inda hu mufatul gaibi to huwa wannan ka dalili ma kabla ka bana so a bada hujja ne ga abin da aka faɗa a baya gaba ubangiji yana cewa ne azaba da rahama kowanne daga cikinsu da ifan Allah ne ba wanda ya san wakata baji zalika wakashin zuwan wannan sai Allah domin mabuɗin da yanayin da fatar ga mabuɗin gaibi gaba ɗaya ya tabbata ga Allah ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba in kaga wani ya san gaibi to da sanarwa Allah ne inda yake faɗa wa in ka alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man yartara min rasulih so abulhassan shazali ya ce a nan fa akwai an waliyin ausadi illa manin tara min waliya min rasulin an waliyin ausadi wani ya iya cewa irin wannan tawilin sufaye ne ga ayoyin qur'ani za a ce eh kwarai tawili ne amma ga hujji ai ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah yana faɗa karka na fi man qablakum min al-umami muhaddasuna fa in yakun fi ummati fa umaru min a al'umman da aka yi kafin ko ana samun wanda akan zartar da su daga gaibin Allah a faɗa musu cewa ga yanda kaza yi ko a nuna musu abin da yake gaibi manzo Allah ya ce in za a samu wani a cikin su al'umma to lalle Umar yana cikin lalle Umar ibn al-Hattabi yana cikin yasa ashe kenan illa manar tara min rasulin awwaliyin aw sadiqin awwaliyin aw sadiqin awwaliyin to لأنه إنه إن أنا إنه فات القبلة لم إلا هو تو هزائن هزائنه تسكوكين غيب أو الطرق الموصلة إلى علمه هو hanyoyin da za su sada ga sanin gaibi wata kalimin zarfi da aka gabatar da zarafin aka ce wa inda hu mafatu da gaibi yuzunu bil hasari yana fa'idantar da hasaru wanda wasu malaman da yawa sun ce da hasaru da kasaru da ɗaya ne dama an sani kasaru ɗaya daga cikin hanyoyinsa shine ta gari ko turuko dare kohul nafi wal istisnahuma wal adafu wat tawqiyat والتقديم والعدل والتقديم ثم إنما yadda mai mi'atul ma'ani yake faɗa ko akwai hanyoyi guda hudu na hasau ko na kasau wanda su suka fi shura bayan wa'annan akwai wasu hanyoyin amma wa'annan su suka fi ɗaya daga ciki shine takadimi kama a nan da aka gabatar da labarin wanda ba wajibi ne a gabatar da shi ba tunda mubtadan ma'arifa ne ma'arifa ne shi yasa a iya cewa mafatul gaibi inda mafatul gaibi inda amma aka gabatar da inda to ya nuna hasaru wa huwa musabbun ala jami amma fa a gane da aka ce ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba ana nufin dukkan gaibi fala yunafi wannan bai kore annabar al-anbiya'i cewa wasu a cikin annabawan Allah ko wasu a cikin waliyan Allah Allah yakan tsinkaya da shi bisa sashen abin da yake gaibi wanda zai faru ubangiji tabaraka wata'ala ya ce alimul gaibi fa la yusru ala gaibihi ahadan illa man irtala min rasul ubangiji shine masanin gaibi ba ya tsinkayar da wani bisa gaibinsa in ba wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni ba أو غيره أحد من مغيبات علما كما أحد علم الله بها فقد كفر amma duk wanda zai buɗe baki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko waninsa daga mahalin tsari duk matsayin wannan mai matsayi ya ce wai ya kewaye saninsa ya kewaye da dukkan gaibi irin yanda sanin Allah ya kewaye wannan ya kafarta wannan cewa kama a haɗa ilmun lahi shine ya kawo aka ce ya kafarta idan da kawai cewa ya hada min ga ba ta ilimin to wannan yana da mafita tunda Allah ya ce wa Allah maka ma lam takun ta'lam ma dinna mausuliya ce malaman usul fiqh suna faɗa cewa ma mausuliya tufidul umuma tana fa'idantar da umumi to amma cewa kama a hada ilmul lahi ya to wannan shi ya jawo aka ce ayyaban addini la ya'lamuha ba wanda ya santa illa huwa in ba Allah wai yalhasa su ne guda biyar a latifi kaulihi wanda yake ta zo a faɗin ubangiji inna allaha innahu ilmu sa wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za su gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi arin tamut al-aya kama rawahu buhari inda buhari ya ruwaito wa ya'lamu ubangiji ya san ma fil bari duk abin da yake a tudu al-kifari fakwanni da jejin wal bahari ya san duk abin da yake cikin ruwa ko ƙoramin da suke a gefen ruwa alƙuran da ce alal anhari garuruwan da suke a bakin ruwa wa ma tasqudu min waraqati bayan da za a yi a samu ganyen bishiya guda ɗaya ta faɗo ƙasa illa ya alamu sai ko Allah ya san ganyen bishiyar nan ya san kuma faɗowar ta ta ƙasa sanda ta faru shi yasa Allah ya san kulliyatu haka ba ya san juz'iyya akwai wasu cikin falasifawa da suke ganin Allah saninsa ya takaita ne akan kulliyatu bai san juz'iyyatu ba wannan wannan ɗaya ce daga cikin matsaloli guda uku da imamu muhayyidin hujjatul islam al-ghazali ya ce za a yi hukunci akan duk wanda ya tafi akan ɗaya daga ciki to lalle ya kafarta bisa lafatin kamar al-falasfatu ila in an karo hawa haya haqqan musbata al-ilmu bil juz'i hudusul alami wal hashr lil ajsad husha mulafa wala habbatin ba a samun kwaya fi zulmatil ard a cikin duhai na kas sai Allah ya santa ya rubuta ta matan kan ayyuka da lokacin da aka yi ta da wanda za ta kare duk Allah ya riga ya rubuta kuma ya san yadda take sanda sanda aka yi ta ko sanda ake yi wala ko wani abu wanda yake danye wala ya risi ko wanda yake musashi malamai da yawa suke cewa ai wannan rabe ta ana nufin zuciyar mumini zuciyar mumini ita ce danya saboda za ta ci gaskiya gaskiyar ta shige ta ba ta bushe ba balle a ce ta gega shi yarisun kuwa ya kasashiyan nan ana nufin zuciyar kafiri kafiri zuciyarsa ta riga ta gega shi ba wata gaskiya da za a yi masa bayani a ce ya karba a ko dai menene ma'anar kowanne ma dai a ciki ake nufi ko Allah ya san haka kuma ya riga ya rubuta fi kitabin a littafi wanda yake mabayyana fa'in kulta in ka ce inda jami'a hadal ashiya baki ɗayan abubuwan nan da aka ambata da hilu ya shiga ta ta kaulihi karkashin fadin ubangiji wa inda huma fatu da gari falima kufuri da halin zikiri me yasa aka ware ta ko falima afra da ha falima afra da ha me yasa Allah ya ware ta da ambato ujiba za a baka amsa cewa yana daga tafsiri bayan ijimali shi yasa min alfil hasi alal ali shi yasa akwai idnabi da zikir al hasi ba'da al ali Allah ya fara ambatan tudu da kogi saboda abin da yake cikin su daga abubuwa na ban mamaki sannan kuma ya ambaci a ganyen bishiya warakaci sun makaddama zikiran warakaci sannan ganyen bishiya li'annahu yaraha kullu ahli dan kowa ma yana iya ganin ta amma ba wanda ya san gidatan ba Allah ba sai ta yi bishiyoyin ma a gidanka suke amma da za a tambaye ka bishiyoyin nan na gidanka ganye nawa ne ina wane kai ko guda ɗaya a ciki za a ware ko guda ɗaya za a ware kai ganye bishiyar nan ganyen guda nawa ne ba ta sani ba amma a ciki ba wanda Allah bai sani ba ba ta gidanka ba ta gidan kowa ba ta gidaje ba har ta gonaki har ta jejin da Allah ya san gidayensu sannan abin da yake ya fi rauni daga ganye wanda ba lallai a ce kowa ya gani ba shi ne kwaya misalin sannan ya ambaci misalin da ya haɗa baki ɗayansu shi ne ratu da ya bisu ko domin ko dai su shiga ƙarƙashin ratu ko su shiga cikin yayi illa bi kitabi sai ko an rubuta a littafi mabayyani ko lawul mahfuz shine lawul mahfuz istiza'u badalul ijtibali min istiza'i qabla ba badalin a istizra'in nan badali ne na istimali daga istizra'in ne gabata shine can illa ya alamu wa ma tasqutu min waraqatin illa fi kitabin mubin wa huwa allazi وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل الله سبحانه وتعالى shine karɓar rawukanku da dare ma'ana mutum ga shi dai da rai amma ya san me ya daura da shi an ɗauke wannan daga gare shi ba matacce ba ne amma kuma bai san me ake kusa da shi ba ya kabiru arwaku yake karɓar rawukanku inda nauyi yayin bacci kuma in Allah ya nufi mutum ba daga wannan baccin ba ne zai mace to sai a dawo yadda aya suratul zumar take nunawa Allah ya tawaffalan kusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yusku lati kare ala hal mauta wa yursilu nuhurin ila ajalin musamma shi yasa tawaffa ba wai lalle ana nufin karɓar rai na mutuwa ba karɓar rai na bacci shi ma ta wakil shi ya sa kamar ahmadiyawa da mabiyansu da suke cewa ai allah ya faɗa a ƙur'ani cewa annabi isa ya mutu to ba su gane ba cewa allah ya ce ai wai allah ya isa in yi muta wafika allah ya isa na mana in yi muta wafika wa rafi uka yi da muta wafika ai ma'anarsa zan karɓi ranka ma'ana za ka mutu ai ta wafa ba lalle yana nufin mutuwa ba zarar a raba mutum ma da jin abin da yake daura da shi yayin bacci to shi ma wannan ana kiransa tawafi dan ga wannan ayar ta suratul anami ga kuma ayar da za ta zo a turar ta suratul zuwa yasa wani mawaki ya tarmini wannan yake cewa tabaraka man tawaffakum bilailin wa ya'lamu ma jarahatum bin nahar ya san duk abin da kuke aikatawa da rana da rana mutum ya shiga nan shiga can shiga nan yi nan yi can nemi wannan magana da wannan amma kuma a ƙarshe ka duk mai wannan ya zo ya fanta bacci ya ɗauki sai a zo a yi abin da za a yi a gabansa ba bai sani sai a yi abin da za a yi a gabansa bai sani da can kusan da ake ido biyu yi wannan yi wannan yi wannan wani kana doso kusa da shi ba ture ka zo ya ce me yasa ma za ka zo kusa da shi amma ya bacci sai ka zo ba ka taba shi bai sani ba sai dai kawai ka taba shi ya farka to wannan iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala iko ne na Allah ake nuna wa bayi thumma yab'athukum fi sannan kuma ya tashe ku da rana ya rage arwahi kar dawo muku da rai a dawo muku da rawuka bi qura ajalun musamma dan a gama a rayu haƙi zuwa ajali abin ambata bayan da za a yi a ce mutum ya mutu kafin ajalin da Allah ya dora ya ɗeba masa kuma kana li nafsin nan ta muta illa bi'iznillah huwa ajalul hayati shine ajalin rayuwa da aka ɗeba wa bawa sun mai ilayhi bi marju sannan kuma a ƙarshe duk abin da kuka yi a duniya ba ga wani za ku koma ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya gina in ya fi kowa gina imani ko kuma wanda ya banna in ya fi kowa banna ma kuma ko masa abu ya sa kuma ya rage gabawa ya san wanne zai ya san wanne zai an ne faɗa masa ga aikin girki an masa bayani cikakke akan aikin girki an faɗa masa ga aikin ɓanna an masa cikakken bayani akan aikin ɓanna an faɗa masa makomar aikin girki an faɗa masa makomar ayyukan ɓanna shi yasa kuma ya rage afa man yurjefin ne khairu nan man yati aminan yawmal qiyama ibi maluma shi an fita haƙƙin kowa an masa bayani amma ya rage mutum me ya gani mutum ne je da abin da ya ga dama makoma dai na jira sun mai rabiyar ku sannan a ƙarshe Allah zai ba ku labari da ma kun nuna mana irin abin da kai aikatawa ko za su ku bi zai muku sakayya a Aisha ta mun cewa to ko ba sakayya a ce ka tsaya a gaban Allah daga kai sai Allah Allah yana faɗa ma bawa na kai ne kai kaza ka ci kaza a waje kaza ko kai ne rana kaza kai kaza ka san ko da ce ba na son a aikata to ta ce ai wannan ya isa babban tashin hankali ga me ga wanda yake mai hankali wanda zai sa bawa lalle ya sa bawa ko da ba wata azaba sai zarar tsayawan bawa gaban Allah Allah yana lissafa ma laifin fukanka ai ya isa babban tashin hankali ga duk mai hankali ya yi saba ma wa huwa al-qahir wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun wa huwa al-qahir ubangiji shine marin jayi ai musta'ani na daukaki al-galib ala amri marin jayi sallama su wani lamari na Allah sai yadda Allah ya so haka zai zama alhakim mai hukunci fala mu a kibalin kuma ba wanda ya sai ce zai tashi hukuncin da Allah ya riga ya yoɗe shi kaɗai shi ne mai bayarwa wayar na shi ne mai hana wayar su shi ke sada abin da ya so sada shi waya karau yanke abin da ya so yanke ba wayar ruru yake saukar da cuta ga wanda ya nufi saukar da cutar gare su wayar kawai yakan saukar da amfani ga wanda ya nufi saukar da amfanin gare su farara dalima kara ba wanda ya sai juya da abinda Allah ya kunta wala malda aminu illa ilai ba mafaka daga rukunsa sai ko bawa ya gudu gare shi wanda duk yake so ya tsira daga rukun Allah to ya gudu ga Allah kawai da tasarrufi ya ce Allah shi ke tasarrufi a cikin halittar sa da ni amma ya tasarrufa baki ɗayan nau'o'in tasarrufi min idadin wa idamin wa izazin wa izlalin wa gairi zalim daga samarwa ga abin da ya nufi samar da shi in Allah bai so ya samar da abu ba in duk duniya za a haɗu sai an yi ba a yi sa a yi ba yasa Allah yake faɗa a can ƙarshen suratul hajji ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wa in yasluhum dhubab sha la tajiduhum min ai duk kuma kawai da kai bautawa a ce sadu sadu sadu sai kuda ba ɗaya ba za su iya ba ba za su iya ba Allah shine in ya nufi halittar zai halitta in kuma ya nufi ya rasar da shi zai rasar da shi shi ke ɗaukaka wanda ya so ya ɗaukaka yake ƙasƙantar da wanda ya so ya ƙasƙantar da shi wajen zari da wani wani ya sa lokacin wanda suke na Allah sai ka ga Allah ya ɗaukaka wani wanda ba komai komai ba kai kanka ka rinka ganin laifinsa cewa wannan ne shi amma kuma daga su suna risina masa suna kaskan da kai gare shi to su kaskan da kan da suke gare shi ba shi suke duba ba ɗaukaka shi ɗin da Allah ya ɗaukaka shi ɗin da Allah ya nan kana ƙasa duk yadda za ka san matsalar ilimin kuɗi ko yadda ake tafi da tattalin arziki ko yadda ake tsumi da tanin amma sai shugaban ƙasan ya ɗauko wani ya ba shi gwamnati na banki na kasar aka ce sai da sa hannunsa za a kashe za ka ce kai yi wanda ya sa dole ba a ga wannan to yadda da kai cewa kudin nan da ya sa hannu a kai ka kashe ai ba duban matsayinsa ba ne duban dai cewa wanda kasar ke hannunsa ya ce ya rike wannan matsayin da za ka komo ya ce kai tsari kaza ma da yake bi kuskure ne babba ba haka za a yi ba sai kuma ka shi gaskiya amma dai dole sanda yake a wannan matsayin za ka ce kai tun da ka fi shi sani kai za ka shaka da ka sa hannu ka fito da ita kana kashewa ba za a da ya sa sai a ga su lahi irin wannan da suke lissanawar ko abin nan duban cewa to Allah ne kai ba shi wannan matsayin shi yasa duban cewa Allah ya bashi matsayin shi suke risinawa da mun ba shi ba eh shi bai isa da bayan da kake ganin sa koma baya sun fi ka ganin sa koma baya amma kuma su ga wani abu da suke dubowa wanda ta ga kai ba ka tsayawa dubo wannan bangaren wa gairi zalik da wani wannan wa yusul alaikum hafaza Allah yana aiko muku malaiku wanda suke kiyaye ayyukan min khairu wa sharri da yake da mutum ne na kirki da wanda ya ba na kirki ba malaikatan tusi a malakum mala'iku da suke kiyaye ayyukan hatta idza jaa da kumul maut hayya ne mutuwa ta zo wa dayan ku tawaffatu rasuluna manzannin mu za su karbi ransa a lima walada wato ta aba da aka ce mala'ikatan kursi a amalakum saboda abin da yazo anna kullu insanin cewa kowane mutum yana da mala'iku biyu akwai mala'ikan da yake daga dama da shi akwai mala'ikan kuma da yake daga hagun da shi idan ya aikata aiki kyakkyawa wanda yake mala'ikan da yake daga dama shi zai rubuta nan take yana yi mala'ika yana rubutawa amma idan mutum ya aikata aiki mummuna to shi mala'ikan da yake daga bangaren dama sai ya ce da mala'ikan da yake daga bangaren hagu istibiyar yi haƙuri kakkashin za ka gaggawa rubutawa ko dai ya tu ta yi ya tuba daga gare ta to idan bai tuba ba to sannan ne shi mala'ikan da yake daga hagu zai rubuta yasa manzo Allah yake faɗa mana wanda ya kowa tausaya wa halitta cewa wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha lissan da kai mummunan aiki to kai gaggawa kai kyakkyawan aiki kana kyakkyawan aikin sai wanda kyakkyawan aikin ya shafe a mummunan aikin da kai malamai suka ce ana wa bawa wanda ya aikata mummunan aiki jinkiri awa shida na falake idan ya tuba a cikinta ba za a rubuta ta ba ƙalar mufassiru yadda aka fassara a nan haka mai tafsirinmu ya tafi wasu suka ce cewa hafazata din ana nufin masu kula da ayyukan bayi wasu suka ce hafazatu din da ake nufi mala'iku da aka wakala da kiyaye zatin bayi daga aba masu faruwa ko aibobi su goma ne da dare goma kuma da rana wanda su aka faɗa a cikin suratul ra'adi lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wasu suka ce abinda ake nufi abinda yake yafi gamawa shi a ce haka din ya fi cika da wa'annan din da wa'ancan din duk da su ake ana nufin su din da mala'ikun da suke rubuta ayyuka da mala'ikun da suke kula da bawa to duk da su ake in kurta in kace bayan ce Allah shine mai kiyayewa falima wakilatul mala'iku me yasa aka wakala mala'iku da kiyaye mutum za a baka amsa cewa haka din wakala mala'iku da kiyaye dan adam dan girmamawa ne ga dan adam da bayyana fifikon mutane kai mutum duk inda kake ma kana da odila a cikin mala'iku kana da mai tafiya gabanka mai tafiya bayanka a cikin mala'iku shi yasa ashe halitta ce babba wajen Allah shi yasa ka daina rena kanka kuma ka bar in gode wa Allah kan matsayin da ya baka Allah ya baka babban matsayi duk wani shugaban kasa da kake gani matsayin ka wajen Allah ya fi nawa duk wani mai mulki da kake gani matsayin ka kai wajen Allah ya fi nawa mai mulki dan karkarin shugaban kasa a matsayinsa na shugaban kasa ka ce an ba shi odila mutane an ba shi mai mutane an ba shi mai mutane bodyguard menene mutum kai mala'iku a sa saboda matsayin ka wajen Allah kaga ka fi shi ko ai kaga kenan ka fi shi wajen Allah shi yasa Allah ya ba bawa matsayi babba shi yasa masana Allah suke cewa to ai kai mutum da zaka gane ma ba wani abu da babu shi tare da kai akwai mala'ikan akwai aljani akwai ifritu akwai aljanna akwai wuta akwai sama akwai ƙasa akwai duk wata halitta Allah sai da Allah ya kunsa ta a cikin kai mutum wata sibu annaka jurmun sajirun wa fi kan dawal alamul akbaru yana daukar kanka a matsayin ya halitta karama alhali duk wani girman halitta sai da aka kunsa ta a cikin sai da aka kunsa ta a cikin tasbihu ala shasu ba ta da mun hikima da ce zama mun malaiku suna rubuta wa mutum abin da ya afku daga gare shi cewa shi mutum ya san haka zai haka sai ya zama ya kira shi zuwa ji tsoron Allah ya ja shi zuwa ji tsoron Allah ya tsawato ƙara'ihi daga aikata miya munanan ayyuka da saban Allah bawa ya bar saban Allah lokaci ya yi hukumu da Allah na kuma a Allah ya kore mana tsoron Allah Allah ya kore mana sanin matsayin Allah ya kore mana gode mana kan ni'imar da ya Amin.